ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan rana ta laraba a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka na tsohuwar kasuwa a wannan gari na gidigir wato ajiya mun tsaya a aya ta wato gomiya tara da uku inda Allah maɗaukacin sarki ya mana bayani wato na ɗaukan alƙawali da Yahudawa suka yi tsakaninsu da Allah tabbataccen alƙawali na? aya kenan ta tamanin da uku ɗaya muka tsaya ba za mu tashi aya ta tamanin da hudu ba gomiya tara da hudu ba wato kina ayar mu ta baya Allah ya mana bayanin cewa Yahudawa sun ɗau alkawali tabbatacce tsakaninsu da Ubangiji cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai za su kyautata wa uwaye su kyautata ma makusanta su kyautata wa waɗanda iyayensu suka rasu yara marayi wato ko su taimaka ma waɗanda ba su da ƙarhi sannan kuma za su kyautata kalmomi da maganganu tsakankaninsu da bayin Allah wato za su tsayar da sallah su ba da zakka waɗannan alƙawulla da yahudawa suka ɗauka tsakaninsu da ubangiji ba ɗaya wanda suka cika a ciki gaba ɗaya suka saba shi ne allah ce sun matawallaitum wato kuka juya baya illa ƙalilan minkum sai dai kaɗan daga ciki suka kiyaye wannan alƙawali wa antum mu'riduna ku yahudawa kuna masu wato juya baya yana yan uwa anan wannan aya akwai haƙƙi na Allah akwai haƙƙi na mutane a ciki dan haka kenan wajibi ne ga duk mai imani yadda kake dagewa cikin bautar Allah madaukakin sarki haka ka dage wajen sabke haƙƙuna da Allah ya daura a kanka na bayin Allah shari'ar Allah shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na bayani inna li nafsika alayka haqqun wato kanka yana da haƙƙi akai ka kiyaye haƙƙin kanka na kadda kai zina kadda kai sata kadda ka sha abun maye wanda zai gurbatan ma da jiki jikinka yana da haƙƙi ka kare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibrilu yusini hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu a cikin bayanan makwabtaka kaga makwabci ma yana da mi haƙƙi akanka haka a wani hadisi manzo Allah yace inna li zawjika alayka haqqun matarka tana da haƙƙi da sauransu kamar yadda Allah yake da haƙƙi a kawunanmu to haka akwai bayin Allah su ma waɗanda suke da haƙƙi a kawunanmu sai Allah ya umarci Yahudawa da su kiyaye haƙƙuna wanda ya rataya a wuyansu na jama'a sannan kuma su kiyaye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ci gaba da cewa mai aramma na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نعم ثم أقررتم وأنتم تشهدون نعم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا نعم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم نعم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون na'am wato ɗan uwa masu girma kenan aran ma wani lokaci yana da ɗan inkina shi yasa ake jin ɗan karatun yana nauyi kafin ya taho wato Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum Allah ya ce ya ku banu Isra'ila ya ku Yahudawa ku tuna fa a yayin da kuka ɗau alƙawali tabbatacce a cikin littafin attaura na cewa la tasfikuna dima'akum ba za ku zubar da jinananku ba wato Allah maɗaukakin sarki da ya sabkan musu attaura ya sanya doka tsakankaninsu na cewa kadda wani ya kashe wani sai tare da haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kai wannan bayani an same shi ne a cikin attaura wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah ce kada ku fitar da kawunanku daga cikin gidajenku thumma aqrartum wannan dokoki da Allah ya ɗora a kansu suka ce sun je za su aikata suka tabbatar da haka wa antum tashhaduna ko kuna shaidawa akan haka wannan aya tana nuna mana haramcin zubar da jini haramun ne wato a cikin attaura wani ya kashe wani sannan kuma haramun ne wani ya fitar da wani daga cikin gidan shi a cikin mi wato attaura waɗannan dokoki haka ya tabbata a cikin al'ur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato Allah maɗaukakin sarki a hajjatul wada ya haramta jina ne tsakankaninku kamar yadda Allah ya darajanta wannan rana na rana hajjatul wada na aikin haji to a cikin wannan kwanaki masu alhorma wato haka Allah ya haramta zubar da jina ne tsakankanin junanku sannan kuma kadda wani ya fitar da wani daga cikin gidan shi wannan doka kamar yadda yake a cikin at-taura haka yake a cikin al-qur'ani mai girma Allah sai ta kenan idan muka duba wannan duka haƙƙi ne na suwa bil adama zubar da jini ka kashe mutum haramun ne don saboda ka shiga cikin haƙƙin ɗan adam ka fitar da mutum daga gidan shi wato haƙƙi ne na ɗan adam haramun ne a cikin shari'ar musulunci haka ya tabbata a cikin attaura to wayannan dokoki gabaki ɗayan su Allah ya dora su akan yahudawa shin sun kiyaye shine sai Allah ya ce summa antum haula'i sai ga kuku yahudawa wato taqtuluna anfusakum kuna kashe shashenku ya zuwa shashe Allah ya ce mi la la tasfikuna dima'akum kashedi kadda ku zubar da jinananku amma me suka yi taqtuluna anfusakum sai suka zo suna kashe junansu wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wannan hani da Allah yayi na cewa kadda ku fitar da kawunanku daga cikin gidaje sai suka dawo suna aikatawa yanan sun taka mi dokar Allah maɗaukakin sarki Allah sai ce wato tazaharuna alaihim bil ismi wal udwani Allah ya hane ku wato ko da kiyayya tsakankaninku sannan kuma da zalunci al ism shi ake kira da almasiya abin zargi saɓo al'uduwan shi ne zalimci da ƙetare iyaka cikin zamantakewa to kenan idan muka duba a daidai wannan gaba da aya da ta wuce mun samu hani guda nawa hani guda hudu hani na farko la tasfikuna dima'akum kadda ku zubar da jinananku hani na biyu la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kadda ku fitar da kawunanku daga cikin gidaje hali na uku tazaharuna alaihim bil ismi wato kun zo kuna sako abinda Allah ya hane ku akai wal udwani kuna zalamtan juna tsakankaninku an samu hali guda nawa guda hudu a cikin waɗannan ayoyi amma yahudawa a irin nasu mummunan hali da bushewar zuciya duka waɗannan abubuwan da Allah ya hane su suka zo suka tattaka su sai Allah ce wa in ya'tukum usara tufaduhu wato haka Allah ya ce idan an kamo ɗan uwanku wato cikin fursunan yaƙi to haƙƙi ne a kanku ku cece su ku ba da fansa wato asir wanda aka kamo a cikin yaƙi ana iya zuwa a ba da fansan dukiya don mi don a karɓo shi to doka Allah ya ɗora musu cewa su yi wannan aiki amma yahudawa don ƙiyayya tsakankanin junansu ba su yi ba wannan yana ƙin wantan sai suka taka wannan doka suna kallo an yi yaƙi an kamo fursuna ɗaya ne daga cikin ɗan'uwansu amma don adawar da take tsakankaninsu me suke yi kawai sai su bar shi kawai yadda ya ga dama ya sha wahalar rayuwa to wannan shi ma a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta mana bar ma an kwadaitar yantar da wuya fatahriru raqabatin mu'minatin dan wato mutullahi ma yayi in za ka yi kafara sai a ce ka yi mi ka yantar wato da wuya to kaga kenan wannan aiki ne mai girma wanda shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta kwadaitar akai amma hali na yahudawa duk dokar da aka dora a kawunansu ba su kiyaye ta ba sai Allah ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum ya haramta a gare ku ku bar ɗan uwayenku su je su sha wahala kun bar su sai Allah ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu shin za ku yi imani da shashan at-taura wa takfuruna bi ba'd wato ku kafirce ma shashin attaura kaga wannan abin zargi ne ya za a yi dokoki da Allah ya sabkan muku ku aikata kaza ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza da kaza da kaza amma sai suke zaba a cikin me dokokin Allah madaukakin sarki to wannan aya abinda take nuna mana tana nuna mana ɗabi'a da hali na suwa yahudawa ya ku masu imani ka shedunku da abkawa cikin irin halin Yahudawa, idan kuka aikata yadda Allah ya la'ance su, haka kuma zai la'ance ku. ɗabi'a ta ba yahude saba ma Allah mafi galibinsu to ya ku masu imani sai ku yi ƙoƙari ku kauce kenan don haka dokokin da Allah ya sabkan mana a cikin littafin shi mai tsarki wato duk ɗan uwa musulmi wanda ilimi ya riske shi ya ƙoƙari ya kiyaye ya ƙoƙari ya bi dokokin Allah yadda suka dace idan ya ji ya sani ya kauce to ya ɗauni ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na Yahudawa wannan kuma zai janya mishi la'anta a nan duniya ya samu la'anta a gobe kiyama Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki sai ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum menene sakamakon mai aikata irin wannan aiki daga cikin ku idan Allah ya sabkar da doka ya ce a aikata na aikatawa yayi hani akan na hani sai aka ki aikata abinda Allah ya hana wato ya ya umurta sai kuma abin da ya hana aka aikata me yasa sakamakon wannan sai Allah ya ce illa khizyun fil hayatid dunya wala kanci tun anan duniya to yadda wala kanci ya samu yahudawa a irin bayani na ayoyi da suka gabata muka shi ko Allah ya dora wa duribat alaihim azillatu wal maskana Allah ya dora musu wala kanci duk inda gaba yahude tsare shi ake yanzu haka yake faruwa a tana wani bidiyo da na gani yana yawo wala a tana shenuwa da ke yahudawa suna da alamu suna da wata hula haka doguwa baka e mai dan abin nan haka sannan kuma suna da yan kitso dogaye guda biyu duk duniya ko ina inda ka sani suna nan afirka ne dai ban sani ba cikin baƙaƙe amma maroko ma akwai su tunusiya ma akwai mi Yahudawa suna nan suna yawo kuma ba sa ɓoye addininsu wannan shi ne abin takaici ‘yan uwa masu girma zaga ba Yahude zai mi zai jin kunyan kowa zai bayyana aƙidar shi ya bayyana yadda addinin shi yake a ko'ina zai nuna addinin shi kirsa in ya huto baya jin damuwa duk inda yake in garin nan gaba ɗaya musulmi ne shi kaɗai da kirista zai rata ya kuroske shi ya zo yana mi yana yawon shi da kayan iglis kin shi wannan alama ta kiristanci amma wallahi musulmi zaka ga wai yana jin nauyi yana jin kunya wai ya aikata wani abu na addinin shi na'am sosai sosai to sai a hankali haka ne wannan bayanin sai a waje sai a nan amma ba a mikro ba haka halin yake kaga su duk inda suke me suke yi suna ba addininsu gudunmawa ba sa tsoron su taimaki addininsu amma musulmi fa wai za ga yana shahi yana jin nauyi kadda a ce ɗan tsatsauran ra'ayi ne kadda a ce ɗan mine ne da Allah ka duba gani amma yanzu duk wani mai addini in ya fita iri-iri zai kayi shi kai so ma yake a gani a gane ga yadda addinin shi ke to don Allah kai wanda kake rike da kayan da ya zo mai tsada daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don me za ka ji tsoron tallata shi don me za ka ji tsoron bayyana kayanka menene ake ce ma aƙidar me ake ce ma aƙida abin da ke cikin zuciyarka fa wanda shi ne za ka aikata a harshenka za ka aikata a jikinka a zuciyarka ya ranar da shi za ka mutu wannan shi ake kira da aƙida to haka halin yake kenan da yawa masu girma wato ko duk mai saba dokar Allah maɗaukakin sarki ya sani cewa wallahi walakanci tun a nan duniya zai iya samun shi wai ba sai an tafi kiyama ba ganganci ne mutane suke Allah ne in ya ga dama sai ya kyale wasu bayan shi su yi ta aika aika Allah ya kyale su yi tayi sai an je kiyama Allah ya tattara musu duk saban da suka yi shi yake kira da al-istidraju Allah ya kyale mai laifi yayi ta kutsawa cikin laifin shi ba wani abin da zai same shi sai karan lafiya da kuɗi da karan matsayi a mulki sai ga kaifa wannan ai ba komai bane sai ma gaba ne inda matsala ne da wani abu ya same shi to Allah na mushi istidraji ne wani shiri ne Allah yake mushi wala darrar da Allah ya kama shi in bai kamu ba a ƙarshen rayuwa Allah ya kyale shi aka je kiyama to abinda zai gani ya wuce abinda ake tunani amma wallahi da yawa daga cikin masu sabo tun anan wato Allah yake nuna musu kayan sabonsu to don haka wa ma garantin cewa in kayi sabo anan Allah ba zai kama ka ba al'umma nawa Allah ya halaka dan saboda sabo mutanen annabi ludu mutanen annabi shuaib mutanen annabi nuhu ya aka aka halakar da su sako wasu sai da Allah ya ta musu galgadi mutanen annabi Musa alaihi salam kahin Allah ya hallaka fir'auna wace irin azaba ce bata zo musu ba ta kwadi ta kwalkwata ta jini ga sunan bala bala'ai iri iri dan saboda ni aikin ta'addanci da banna da suke aikatawa amma duk da haka suka jajirce suka cije sai Allah ya yi ya hallaka su to dan uwa manzo Allah ya tabbatar mana da cewa sabo wallahi kahin kabar nan zai kama ka manzo Allah yake cewa idan bawa ya aikata aikin laihi na sabo za a mushi bakin dugo a cikin zuciyar shi wannan bakin dugon in ya ƙara zai ƙaru har ya rihe zuciya sai ta zama mai kalla balrana ala qulubihim a lokacin wa'azi ba zai mushi ba kenan kaga ya shiga musiba da bala'i sakamakon laihin shi sai zuciya ta zama mai ba ta karban gaskiya har ya kai ba ta karban gaskiya to wallahi dan haka wajibi ne 'yan uwa mutum ya ji tsoron Allah in ka fada akan laihi to kai gaggawa Allah ya bude kofar tuba ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha a je a tuba a yi tuba mai kyau sannan kuma ko da ka yi shi yau kai laifi gobe ka sake Allah karka tsaya Abdullahi da Abbas yake cewa a wani wato riwaya ce hadisi ne ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne ya laifi yazo ya samu manzo Allah yace ya ba yake Allah dai kuskure na saba ma Allah manzo Allah ce sai ka je ka yi istighfari ka tuba zuwa ga Allah ba wannan ya tahi ya sake dawowa ya ce ya ba yake Allah na sake koma kan kuskure na yace je ka ka je ka ƙara tuba kar ka tsaya ina ne halaka take da kayi laifi ka ce kai wallahi laifi na yayi yawa anya Allah ya gafarta mini sai ka fasa tuba shikenan shi kan ya ci riba inda wato yake nuna imanin bawa shine wallahi da kayi laifi ka ji zuciyarka ta kasa nutsuwa zaka nemi gafara Allah kuma in ka sake laifin ka kai anya na sha bar dai in koma in yi gafara wannan shine alama ta imani alama ta kekashewa ta cewa babu imani a cikin zuciyar na adam yayi laifi yaga kai laifin nan ba komi ne ba kawai ya ci gaba da yi kuma ba neman mi ba neman gafara kenan da haka duk wanda zai ɗau a cikin alƙur'ani ya yarda da wasu ayoyi yi aiki da su wasu ayoyi ce kai wannan ku ajiye su ba lokacinsu ba ne ba zamaninsu ba ne to wallahi kafirci ne aiki ne na yahudawa sannan ko mai irin wannan aikin illa khizyun fil hayatid duniya sai ya ga walakanci da kaskanci a wannan rayuwa wannan hali ne da yawa daga cikin 'yan siyasa dama waɗanda Allah yake jarabta da irin wannan matsala masu mulki masu kuɗi sun waɗawa cikin irin me wannan jarabawa don mutum yana da kuɗi yana ga ya kai za ga zai ɗauki wani abin na addini a wannan zai iya aikata haka cewa bai ce kai don kuna talakawa ne kuma kuke kuma da za ku yi kuɗin ba za ku yi ba za ku yi shi ba wannan tsananin addini don ba kai kuɗi ne ba wannan gemun da ka ajiye don ba kai kaza ne ba haka an mulki ne in ya hau zai ce kai wasu abubuwan kawai dan dai kuma kuna nesa ne har ka gami in mulki ya kai mulki mutum yana ma dokoki da sunnar manzan Allah ayoyin Allah da sunnar manzan Allah yana musu karanci to shine Allah in ya tashi damkan irin waɗannan bayi Allah ya rike su wallahi ba su ba kubcewa illa khizyun fil hayati dunya kenan wannan yana nuna mana cewa wato mutum ya kauce to haka halin yahudawa yake Allah ya ce musu duk me karban wani bangaren cikin addini abinda bai mishi daidai da ra'ayin shi bai ajje Allah ce me sakamakon shi walakanci a nan duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azaba a azabi wato Allah ce a ranar tashi alkiyama haka Allah zai tura su zuwa ga azaba wadda take mai tsanani wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna wato ya ku yahudawa ku sani cewa Allah ba ya gafala ba menene ma'anan gafala wato ga abubuwa sun taru sai ka bar wani shashi karabkana yana da bambanci da mantuwa akwai bambanci tsakanin mantuwa da gafala wani abu ne wanda ya cancanta a ce ka yi shi amma wani abu sai dan karkatar da kai sai ka bar wannan abun baka yi shi ba to Allah baya haka sannan kuma Allah in mantuwa ce ma baya mancewa duk abin da bawa ya aikata ya ku yahudawa ku san da wannan to wannan aya haka ta shahi masu imani duk mai laihi ya san cewa Allah fa baya gafala akan wato laihi da aika da aka aikata aya ta gaba Allah ya ce mu
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نعم يا إسلام التي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا وتوضى النمى سوى النحالب wanda za su karbi wani abu na addini wanda ya musu daɗi su bar abin da bai musu daɗi ba Allah ce to wa'innan su ne wanda suke neman rayuwar duniya abin da suke so ba lahira ba duniya suke so abin da zai gyara su a rayuwarsu wanda zai gyara mulkinsu ko ya gyara kasuwancinsu ko ya gyara nomansu ko ya gyara alaƙoƙinsu shi za su ɗauka abinda suka ga zai kawo cikas a cikin kasuwa ko mulki ko a cikin tsarin zamantakewansu za su maida shi gefe Allah ce to kaga wannan halin hali ne na masu neman duniya kadai ba ruwansu da lahira ula'ikan ladina shtarau alhayatad duniya suka saida lahirarsu dan su zamu mi duniya Allah madaukakin sarki ya tsare mu galibi abin da yake kawo wannan shine zaga mutum ba ruwan shi da leka halal ba ruwan shi da leka mi haramun shi dai mi yake nema ya samu dukiya shi dai mi yake nema mulkin nan a samu shi dai mi yake nema matsayin nan ya samu wannan hatta a cikin malanta shi inda za a ce shi malam ne aka rama kallahu ne za a mutunta shi a darajarta shi a ba shi matsayi wannan matsayin wala abin da ake so shi zai yi sawa'un ya yi daidai da abin da Allah yake so ko ya saba ma abin da Allah yake so kawai don ya kare al'umma shi ya kare mutunci shi ko don ya tsara al'umma a ce a kara makallahu a malam wani jama'a gare shi to wannan yana daga cikin wala manya-manyan ƙalubale ya ubangiji muna roƙonka ibadanmu da muke yi Allah ka dace mu da yin ikhlasi ba dan burgewa ba ya Allah ayyukan addini da muke yi Allah ka raba mu da neman cewa he mun tara jama'a ana cewa masu jama'a Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka cece mu ya ubangiji wallahi dan ba karamin aiki bane kowane musulmi da yawa daga cikin mutane zaka iya tsere ma zina za ka iya tsere ma sata abubuwa da yawa za ka iya daina su amma ina ne yake da wahala a rayuwar musulmi yaran niyya shi yasa Allah ce wa ma umiru bu mu umurce ku ba fa illa li ya'budu Allah Allah ce ku bauta wa Allah ba tsaya ba ku bauta wa Allah mi mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake niyoyi cikin wannan addini babban tashin hankali wallahi in wajaran niyya shi yasa duk abin da ka sani a cikin addini ya gino akan me innamal a'malu binniyat al alif wal lam lil istighraqi wato alif tana nuna kowane irin aiki babu wani aiki da za a sai da ni ana so niyya ta inganta sahabon manzan Allah ya tafi jihadi yi zai yaƙi don ɗaga kalmar Allah manzan Allah ce a wuta yake ka duba ka gani da Allah sahabon wa tare yake da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce babu ciwon da suke tahaman su sha maganin shi su magance shi su gyara kawunansu abinda ya fi ba su wahala a rayuwarsu shi ne cewa gyaran niyya irin malamai wa'incan kwa malami za ka game hadisi dubu aka a haddace zamzam don ƙur'ani ba a maganar shi wannan lamba ba kama-kama ba ne ba gutsire-gutsire ba ne ba dan jayo wannan ayar a dan dakata ba ko iri-irin hardodin wannan zamani iri-irin namu kanana almajirai malamai ne wallahi gamsassu amma suna jajen gyaran niyya suna kokowa suna fama Allah ya daga kasa da su to wannan shine babban aiki dan haka ɗan uwa masu girma kada mutum ya tsaida lahira shi dan neman duniya dan neman matsayi dan nema al'umma su mutunta ka ridan nasu ghayatul la tudrak ka sami yardan mutane duk yadda kai baka iske kololuwan shi ba in radiya bika akhar sahib minka akhar in wani ya yarda da kai wani zai ki ka dan Allah wa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ya kai shi karamci wa ya kai shi hali mai kyau wa ya kai shi kyan jiki duk abin da kake tsammani manzo Allah yana da shi na kyau da mutunci da daraja da kyauta da iya da duk abin da kake so na sha'awa wanda zai burge dan adam manzo Allah yana da shi amma an kaunace shi wasu shashan mutane wasu shashan mutane sun yi adawa da shi bakar adawa har suka mutu suna adawa da manzo Allah kai wasu su ma ga manzon Allah ba a yanzu suna nan suna rayuwa suna kishi suna hasada suna bakin ciki suna kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ina ga wannan shi shi yasa duk wanda yasa burgewa a gaba burgewa cikin da'awa ha wato burgewa cikin rayuwarka sai ka burge mutane wala ka wahala zaga kullu yawmin tas'a fi maza fi talabi ridan nas kullun kana kokowa na kaga ka burge sai kai wani dan abu dan kadan wata rana kullum kana burgewa da kayan za ta yi asha to wannan shi ne matsala muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya dace mu da gyaran niyoyi Allah sa mu tsira Allah sa kadda mu saida lahirar mu don wannan duniya kenan wannan jarabawa tana iya faɗawa kan kowa amma ta yi kusa da ta faɗa ga masu hali kuɗi da saboda kuɗi yana sa girman kai ta yi kusa da masu mulki tahi kusa da malamai ba ku tsira ba malamai malamai wallahi ba su tsira ba da akwai ne samun girma a ciki gwamna yana kiran ka gwamna ya zo da kai za a yi wato sarki ya zo kai za a nema kai ne za ka yi addu'a a nan kai ne za ka yi kaza a can kai ne za ka yi kaza a can ko ina ana ganin ka ana kai gashi nawa wallahi ana burgiya yadda ake bin sarki yadda ake bin gwamna yiwu bayan shi jama'a sai su ga su ma malama haka ake bin su yiwu bayan su jama'a an suka zo suka zauna kowa sai ya sadda kai an tsire hula takalmi sai an rike ma wane ne sai an rike ma ledar ka sai an rike ma kaza ka manzo Allah da shi ake aikin ne aiki da sahabban shi ghazwatu khandaq zawwa akai ana aiki malan sahabbai suna kwadan dutse na malam kowa yana nuna bajintan shi in suka buga kawai sai a hankali maza Allah ce a bani abin bugawa maza Allah ya shiga cikin rami maza Allah haka in aka zo cikin sabon shi tashi yake yi yi aiki ɗalibai su ma wani lokaci wasu na ruɗa malami wallahi wasu su suke ingiza shi da an ɗauko a akara maka Allah akara maka a zuwa yi mi sai a ƙara kumbura ma kai in baka gane ba sai ka ƙara tahiya kuma wasu ɗalibai akwai shagiyyan ɗalibai zan ce eh wala girma yake so sai sai ta ingiza shi yana ta tahiya ku mai makin ku tece shi kuna tura shi zai faɗa jahannama wallahi ba ba a kyauta ba su ma ɗaliba almajirai wallahi zan sa malamin su yi ta tura shi girma yake so in suka fahimci wannan sai su yi ta tura ka wallahi ba ku kaunace shi ba kauna dan Allah inda dan Allah kuke kaunatan shi in kun ga yana son irin wannan sai ku dan sassauta kar abin ya zashi zai halaka su ya su fara shiga jahannama malam ranar tashin kiyama mutum uku ne da mai kuɗi da mai ƙarfi da masu jan ayoyi amma ba wannan kadai ba da aramomi wallahi malamai ana zuwa kai aka raba kallahu mai katar rawani da katar tazbaha da kashko a wuya wala ku Allah zai fara jayowa ya bintika karka sai a akwai masu mulki akwai masu kuɗi akwai wanda suka ke hudda zakka kai ma malan kana ciki ana zuwa Allah zai shake ka da mai kuɗi da mai mulki da talaka wa ya dora wa aka dora ma nauyi ya bayyana musu hanyar Allah yadda za su tsira malam malam kai aka dora ma to da an zo sai kai malam Allah kai zai jayo ya ce na baka ilimi me kai da wannan ilimi haka manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce wani zai ce ya Allah ilimin da ka bani na yi da'awa kai Allah ya tsare mu Allah ya sa mu tsira wallahi ba karama aiki bane ka tsaya gaban Allah ya tambaye ka karantarwar da kake ma mutane wai kayi ta ne don Allah ko kayi don ka burge su don su yabe ka to haka za a jayo mana Allah tambaye shi ya ce mai kai ya ce Allah na karantar na yi tafsiri na ramabana na yi tafsiri na bayan ramabana na karanta hadisai don mutane su fahimci addininka Allah zai ce ƙarya ne kayi ne don neman duniyan nan ula'ikan lazina mi ula'ikan lazina shtarau dalalata bil huda ula'ikan lazina shtarau alhayata duniya biyu bil akhira sun tseda lahirarsu to wato malamai su masu san cewa su ne yan layin farko farko masu kuɗi haka masu ƙarfi sai Allah ce fala yukhaffafu anhumul azab wato Allah madaukakin sarki ba zai sauƙaƙa musu azaba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya tsaida lahirar shi dan ya samu duniya kawai kai a rayuwarka babu sunan ka je ka zauna ka karanci addinin Allah a rayuwarka babu wannan a rayuwarka babu taimaka ma addini ka hudda daga aljuhunka ka saka yadda za a ma addinin Allah hidima a rayuwarka addini bai da lokaci wallahi dan uwa ka tabe Allah ya ce in haka ne irin halanka to fa in ka je la yukhaffafu anhumul azab babu magana a sassauta ma azaba duk dama Allah baka ita a nan duniya Allah ya sake mu gashi nan lokaci malala kai kake da zabi a rayuwarka ina zaka karkasa kanka Allah ya sake ka ya baka wannan daman ɗan uwa kun san me matsalar kiyama wallahi ba wanda ya isa ya motsi ba wanda ya isa ya magana gaban Allah dama ta kare Allah zai ce duk abin da kake bukata na ka je gidan aljanna Allah ce na baka wani abu aka baka na farko Allah sai ya baka hankali tun kafin annabi da wahayi ya zo ma Allah baka mi kokolluwa a cikin kokolluwarka Allah sai saka ma sinadarai da haske na gane mai kyau da mara kyau na gane daidai da abin da ba daidai ba na gane ɗabi'a mai kyau da ɗabi'a mara kyau sai Allah ya turo hasken wahayi duk dan a ƙara share ma hanya ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so Allah bai barka ba sai sabkan ma da ni'imomi yadda za rayuwarka za ta sauƙaƙa sai Allah ya ɗora a kanka cewa ka tashi ka je sauran aikin na Allah ne ka je ka nema ka nemi abinci Allah ɗora a kanka ka bauta mishi neman abincin yana daga cikin kasan bauta duk wannan sauƙaƙewa ce ta Allah amma sai ga mutum ya zamo mi a rayuwar shi babu addini kawai neman kada ya sa gaba fala yukhaffafu anhumul azab Allah ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunsaruna sannan kuma haka ba wanda zai taimake su ya cece su idan sun hada hannun Allah cikin azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu aya ta gaba Allah ya ce mu
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس na'am أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون na'am Allah madaukakin sarki yace wala qad ataina Musa alkitaba bayan wa'annan bayanai da suka gabata wanda Allah ya bayyana mana halin Yahudawa da irin aikin banna da sakamakon da za su fada ciki da duk wani mutum wanda zai yi kamanci da irin aikin su shi ma ga irin sakamakon da zai fada ciki sai Allah ce haƙiƙa annabi Musa mun bashi at-taura wannan at-taura da muka bashi wa kaffaina Allah sai ce sai muka bibiyo baya min ba'dihi bayan annabi Musa bir rusuli da manzanni kenan annabawa wato manzannin da suka biyo bayan annabi Musa sun yi aiki da ni da at-taura da yawa daga cikin annabawan da suka biyo baya sun yi aiki da ni da attaura a ciki suke hudu wato hukunce-hukunce wanda Allah ya dora akan wannan al'umma da suke rayuwa tare da su sai Allah ce wa ataina Isa bana Maryam albayyinati Allah yace haka muka ba annabi Musa wato mu'jizozi waɗanda suke a hili menene mu'jiza ajiya mun yi bayanin ta mu'jiza shine abinda ya kasu ga dan adam dan adam ba zai iya kawo ta ba sandar annabi Musa me tace mu'jiza ce hasken annabi Musa da yake sa hannun shi wato a hamata ya haske ya huddo haske ya bada mu'jiza ce alqur'ani mu'jiza ce khalida abinda ya gagari kowa ne wala hatta kafirai sun san da cewa alqur'ani ba kayan tabawa ne ba babban abin da zai baka sha'awa ya baka jin daɗi ga alkur'ani mai girma sai kana karanta kissosi sannan kuma kana bibiyan halayyar mutane wala za ga tsibqal aslu yadda Allah ya faɗa wato shine sai Allah yake cewa annabi wato Isa alaihi salam mun bashi mu'jizozi masu tsarin yawa daga cikin mu'jizar shi shine cewa yana rayar da wanda ya mutu da izinin wa izinin Allah madaukakin sarki shi ka ji irin mu'jizar shi kowane annabi kowane manzo yana zuwa a cikin al'umma shi da abin da al'umma suka kware annabi isa me ya al'umma shi suka kware likitanci an kware a wurin magance cuta har ya kai ana tsammanin cewa likitoci za su iya tada mutum za ga mutum ya mutu za a gyare jikin shi ya shekaru a ajiye to annabi isa da ya zo sai mi sai ya zo da abin da ya wuce nasu don a nuna musu mi annabin Allah ne manzo ne don su ga cewa wannan ya ishe su yi imani amma mene ne ina da yawa daga cikin su suka kafarce haka annabi isa zai samu mai baras kuturu ya tsotsi sun shanye da ya zo ya shafa da izinin Allah sai ya tsotsi su huto haka zai shahi makawo makawo ya dawo ras yana gani kai da Allah ina wanda ka taba ga ya makamci wanda makamta ta tafi amma zuwa shahi idanun shi su dawo kasa abin ya gagara da adam to duka wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi Isa alaihi salam wato haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya ƙarfafi annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibril wanda yake kawo mishi wahayi sai Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum Allah ya ce shin wai a duk lokacin da wahayi ya zo muku daga wurin Allah maɗaukakin sarki wanda bai yi ba daidai da abin da zakatanku suke so wato ko istakbartum sai ku rika girman kai kaga hatsari kenan ko nahu Allah yake jan kunnan suwa yake jan kunnan yahudawa mu al'umma manzo Allah ake ba mu labari ga halin yahudawa mu ma tare da jan kunnan mu da ayar da aka ja wato idan ta ta yi ba ta zo ba daidai ba da son zuciyarka za ka yi girman kai ka ki karɓa dokoki da sunnar manza Allah da hadisai da za a yi ta bayani idan suka ci karo da wani naka manufa sai ka ce kai mu wannan ba irin namu bane istakbartum za ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wa fariƙan taƙasuluna wato suke girman kai har ya kai ma suke kashe wasu shashi daga ciki su ƙaryata wasu shashi daga cikin annabawa halin yahudawa kenan suka kashe wasu annabawan da suka zo suka yi bayani akan Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai yayi ba daidai ba da irin abin da suke so suka kashe wannan annabawa wasu annabawan da suka zo yahudawa suka ƙaryata su to Allah sai yake nuna cewa wannan mummuna aiki ne Allah ce aya ta gaban mu wa qalu qulubuna gulf na'am bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun na'am Allah yake cewa wa qalu qulubuna gulf duk wannan bayanin da aka yi da wannan jan kunne da jan hankali da aka ba yahudawa sai suka ce mu wannan bayanin da ake faɗa yanzu wa suke ma wa suke ba amsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawan da suke rayuwa da annabi duk da aka ba su labarin uwayensu da kakanninsu irin aika aika da aikin banna da suka aikata suka ce kai mu fa duk wannan bayanin da kake mu zukatan mu arhe suke ba sa ji shine wa qalu qulubuna gulf wato sai Allah ce balla anahumullahu bi kufrihim ga ya musu ya ma'aiki Allah zakatan ku ba rihe ba suke tsinuwa ce takakkar tsinuwa ta tabbata akan ku wanda Allah ya tsine muku a dalilin mi kufrihim dan kafircin su fa qalilan ma yu'minuna kadan ne daga cikin su wanda imani yake amfanin su kenan mi ana samun su da ƴan kankanan imani wato kasancewa dan kana da wani dan imani ba jajirtaccen imani ba wato zaka iya fadawa cikin halaka aya ta gaba Allah ya ce mu ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم na'am وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم mm.
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به na'am فلعنة الله على الكافرين Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi a yayin da alqur'ani ya zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki musaddiqun lima ma'ahum alqur'anin nan yana gaskanta abin da yake cikin at-taura eh shine bayanin da muka yi sai ziya abin da alqur'ani ya zo da shi to at-taura ma ya zo da shi wannan sai yake nuna gaskiyar mi alqur'ani mai girma ai sun taba yin ganganci su Yahudawa suka ce in annabin gaske ne ya ba ku kissar akwai wasu mutane da aka yi shekarun baya a cikin al'umman su ne ashabul kafi suka zo suka tambaye manzon Allah ai akwai wasu gungu na jama'a in dai kai annabi ne Yahudawa suka gaya ma mushrikan maka ku je ku tambaye shi suna zuwa suka tambaye manzo Allah sai ya zano musu kissar wannan kissar kuma a baya ne su na yanzu wanda suka rayu da manzo Allah a ina suka santa cikin littafin su a Taura yanzu ne ake tuntubar manzo Allah a ji meye gaskiyar magana ana tuntubar manzo Allah manzo Allah sai ya ba su labari kenan ya tabbata abin da ke cikin alkur'ani haka yake cikin mi a taura wannan kenan sai yake gaskantar da alkur'ani mai girma shi ne cewa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru ai shi ne suke zuwa wurin mushrikai kafirai suna tuntuba suna cewa kuje ku tsankure shi sai su ba su tambayoyi gagararru wanda za a zo dan a kasar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambayar manzo Allah sai wahayi ya zo wato a bada amsa akan tambayoyi da suka yi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi a yayin da gashi alqur'anin yazo da abin da suka sani ya siffanta musu wane ne manzon Allah sun karanta sun ji sun gani kuma gashi nan suna kallon shi shine wannan wanda yake cikin at-taura wanda suka yi alƙawari idan Allah ya turo shi za su yi imani da shi har suke goranta masu wannan mushrikai larabawa suke cewa akwai annabin da zai zo yana zuwa za mu haɗu da mu da shi sai mun yaƙe ku gaba ɗaya amma don rashin son gaskiya manzo Allah yana zuwa yana musu bayani da ya musu bayanin abin da ya saba ma abin da ke cikin zukatansu sai suka kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shine ma arafu sun san manzo Allah haƙiƙanin sani kama ya rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu haka suka san wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fala'natullahi 'alal kafirin wato tsinuwa da tunkudewa daga tausayi da rahamar Allah ta tabbata ga wato waɗanda suke kafirai dan uwa masu girma a wannan karatun mu na yau abinda zai bayyana a gare mu taurin kai da ɗabi'a ta Yahudawa dan Allah ka duba ka ga yadda aka yi ta kai ruwa rana da su wa'annan na ƙarshe da muka yi bayani wanda suka rayu ne da manzan Allah wannan hujjikokin ne wancan labarin da aka bada na suwa ne ne na uwayen ne to haka ɗabi'ar ba yahudi take don haka ya kai musulmi ka yi taka tsantsan wallahi da barin addininka da yin koyi da turawan yamma da yawansu suna ɗaukan ɗabi'u irin da Yahudawa ne, wato kaga aski mara kan gado, sa kaya mara kan gado yanzu ta kai har ɗaya namiji matashi zai ɗamka kaya ne, matsatso don Allah ina hankali a ciki, ina maganar addini a ciki, mutum ne wa kaya zai ɗamka zai je ina ɗamka sai an sake tsuke shi don jikin shi hoto, da sunan ne? Ga kitso. manzo Allah ya hana tabbas manzo Allah ya hana wallahi namiji ya kitso haramun ne kai manzo Allah ya hana namiji in yana da gashi ya kame shi ya daure bayan irin na mata amma ba hana ka ba ka tara su ma ka wanke ka gyara in kana so gashin ka har ya zazzago irin na mata amma duk abin da ya shafi ne wanda ya kamance teniya da na mata manzo Allah ya hana manzo Allah yake cewa la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsine ma mazan da suke kamanteceniya da ni da mata da matan da suke kamanteceniya da ni maza yanzu maza su tsuke kaya su sa a jikin su namiji da bodi wando tsukeke mace ta tsuke kaya ta sa ina za mu sa kanmu ina daga cikin alamun tashi alkiyama kuma wannan ɗabi'a ce daga ina ta fito ina musulmi ga wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce ta yahuda da muka yi bayani a kansu su ne duk bayan lokaci ake kawo sabon tsari ka duba ka gani balo da ake kalla wani amfani zai jawo ma mi zai kawo ma duk abin da yake cikin balo in kuka lura yan uwa kowace shekara sai an kawo wani sabon abu wanda matasa za su yi koyi da shi ga manzon Allah abin koyi matasa ba su yi koyi da shi ba za su yi koyi da Ronaldinho za su yi koyi da Messi za su yi koyi da wane ne aski irin nashi suna ta bibiyansu su kuma wannan har idan ba mantuwa ba ne ina ga Messi ne ya hudda kuɗi ya taimaka ma Isra'ila ta yanzu don ta yaƙi suwa ta yaƙi falasɗinawa musulmai 'yan uwanka kuma shi ne kake tabawa kai mefi har akwai yanzu matasa da yawa bai kirayi sunan shi ba kiranye irin nawa irin na sahabban manzo Allah bai ce ba sunan shi Faruku bai ce ba sunan shi As-Siddiqu bai ce ba sunan shi Usama bai ce ba sunan shi Khalidu amma ya ce sunan shi Messi sinannen kafiri la'ananne ba Yahude kai musulmi a wannan kasar wato ka rika kan kiran sunan ka da ni wai kai Messi dan Allah ɗan uwa ba tabe ba malam guruntun yace kaji asara aihuwa yace kaga wato wai ɗan afirka yadda ga ɗan afirka wai ya zo wai shi ɗan ƙwallo ya ce wallah asara aikuwa ce ya shi malam guruntun to haka abubuwan suke wallahi ɗan uwa sai mun dawo hayyacinmu mutanen baya ba su tsira ba sai da suka rike addinin nan da gaske suka yi kamu da gaske suka ba da lokacinsu da gaske yanzu yau da jika biyar biyar muke rabawa dala ya zaga masallacin nan ko gyangyaɗi masu yin gyangyaɗi a yanzu ba za su yi ba sosai sosai da kyamire ne a duniya duniya sai amma idan ya kasance abin lahira sai ga zuciya tana nauyi da yanzu ma an ɗaure manyan ne ƙananan ne suke ɗan yawo Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah maɗaukakin sarki ya raba 'ya'yanmu da wannan jaraba asara malam Abin da muka faɗa na daidai Allah sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh